أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف عذاب به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبدونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ubangiji ya ce su wannan mutane munafukai waɗanda ba sa fita wurin yaƙi idan kuma aka fita lokacin da za a fita ɗin nan sai su sanya wa masu tafiya kasala din nan ce musu karku fita karku fita ai in kun fita halaka kuɗi ne za a yi idan an je wurin yaƙi aka samu alheri sai ce a ba su nasu idan aka je kamar abin da ya shahi musiba wato ba samu nasara ba sai su ce wato Allah ya agaji su kad an amallahu alayya izlama kuma hum shahida to su ne Allah yake magana da su munafukai da kuma waɗansu dai masu raunin imani bai za a ja'ahun amurin min al'amni abul haufi a zaɓu bihi idan suna cikin madina an tafi yaƙi wato ko ya zama saraya ne domin idan dai annabi ya fita kan dole kowa da kowa shi fita yaƙi ba a yi uzuri ba idan annabi ya fita yaƙi wato mutum ya yi zamansa sai dai waɗanda aka ɗebe masu rauni ko marasa lafiya ko mata ko kuma waɗanda lajiri na mayin figu wato waɗanda ba su da abin da za su ci waɗanda annabi cewa ki su yi zaman su ɗin nan to su ban da waɗannan amma in dai ba su ba kan to kowa ma dai annabi ya fita dole shi fita to ka ke yana yi wa saraya ne wato waɗanda annabi ya tura dama abin da ke ce masaraya waɗanda annabi ya tura yaƙi shi bai samu tafiya ba idan wani labari ya zo musu daga lamarin minal amri daga lamarin yakin nan minal amri awul khawfi azabu bihi koko na zajahum amrun minal amni na wani lamari ya zo na aminci cewa ayi mayaka da suke can gaskiya sun samu nasara an samu nasara ya minal amni na aminci cewa an samu nasara wurin yaƙi musulmai sun samu ganima sun karya kafurai awul khawfi ko ko labari ya zo a cikin garin madina cewa mutanen da annabi ya tura din nan abin da bai dan yi dadi ba labari ya zo amru min al-amni awul khawfi azabu bihi sai su yi ta watsa shi cikin gari sai su biyi wannan kwarkwada su je wannan wurin jama'a kun ji mutanen fa ai da ma shi yasa da aka ce mu fita muka ce mu ba mu tafiya kun gani yanzu ga hitan an ce duk an kakashe mutane da yawa ba a samu nasara ba in kuwa an samu nasara ne an samu jin daɗi an samu amni sai wuce to kun ji an samu nasara don haka kowa shi buɗe aljihunsa don ana iya cewa wai ba za a ba mu abin kwarai ba don mu tafi ba to ba mu zan muna gadin gari ba halan in duk mun ka watsi tafiya na yi ai lamari ba shi dole sai an samu suka tsaya su yi gadin gari to kaga ko ina dai aka fito su dai ba su da gaskiya أو الخوف أذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبدونه منهم walau da dai radduhu su waɗannan mutanen nan masu wannan maganganu masu ɗan raunin imanin nan ko munafukai ne da sun mai da lamarin nan ilar rasuli gurin manzo to kaga saraya ne kenan da annabi bai zo ba da suka ji labarin labari ya zo musu da su je su fara faɗa to gari su je su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga abin da muka ji mayaka an samu nasara kaza kaza kaza kaza lallai lamarin yayi kyawu in yayi kyawu ne a zahiri in ko dama duk aka je yaƙi ne a baɗini kam ya yi kyawu sai dai a zahiri idan ba a ciwon nasarar ba a fili sai a gaba a ciwon nasarar ba amma dai a baɗini kan an samu nasara ko kuma ya kasance haufu ne ba a samo ba an ji labarin cewa kamar yaƙin ya kari to sai su zo su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a san shirin da za a yi in za a kai musu wani ɗauki ne a ji aka yi musu wasu ɗauki mutanen da ka tura wuri kaza mun ji labarin an ce ga yadda yakin ya kaya bai daɗi ba suna wuri kaza to sai su gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu gaya wa manzon Allah to shi ya san abin da zai yi shin zai gaya wa mutane ne wasu su fita ko ko a zai bar abin ne shi dai manzon Allah ya san abin da ya kamata radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum ko kuma idan su gaya wa manzon Allah ba kila ta yiwu tare da manzon Allah aka tafi kenan ya zama ba saraya ba to dole in ba a ce da annabi ba za a bar waɗansu a garin makka madina don in annabi ya fita to zai samu wani ya bari ya ce na bar maka kula da gari don ba a taɓa gari ba barin gari ba shugabanci ba don annabi ma har abdullahi bin ibn umma makatumi din nan makahu annabi ya taɓa barin sa kula da ya bashi shugabancin garin madina kamin shi dawo daga wurin tafiya kaga wannan takan bayar kenan ko makaho ana baiwa sarauta don haka dan makahi sun taru ma sun nada sarkin su sarkin makafi ba sarkin makafi ba ko sarkin gari gaba dai aka baiwa makaho to ba laihi tunda dai gashi annabi ya ba ibn ummu maktum makaho ne ya ba shi shugabanci kami ya je yaki shi dawo tafiyar da yi din nan wa ila ulil amri minhum ko suka mai da lamarin zuwa ga waɗannan da suke shugabanni a garin idan abubakar na nan su je su gaya masa ko umaru ko shugaba wanda aka bari a cikin gari ɗin to la'alima hullazina yastanbiduna minhum da allazina wannan ɗin nan waɗanda suke da hankali la'alima allazina yastanbiduna minhum waɗannan ɗin nan da aka bari waɗanda aka mai da su ulil amri ɗin nan to su da za su san allazi za su san abin da ya kamata ya tambidunahu su watsa shi ko kuma su faɗe shi minhum ga mutanen da suke nan gare kaga ba kowane labari ba kenan ake bayarwa ai in sun riga sun faɗa to kaga shi wanda yake shugaba in annabi ne sallallahu alaihi wasallam to shi kaga iyaka kenan yana yiwa ma shiga ya mutane na yiwa shila in ya ga faɗin baya da wani amfani ba zai faɗa ba in ma waɗanda aka bari ne shugabanni to su shugabannin za su san abin da ya kamata su bayyanar daga ciki allazi ne tambidunahu abin da ya kamata su waɗannan dinnan za su san abin da ya kamata ya tambidunahu minhum su bayyanar da shi daga gare su nan kenan wannan takan nunar da magana ba kowace iri ake faɗi ba ko da mutane suke cewa a cikin musulunci ba abin da aka boye ba abin da aka boye ai kaga yaki wanda annabi ya tura ai ibada ne kuma samun nasara ibada ne rashin samun nasara kuma ibada ne duka amma gashi an ce kasu bayyanar da wannan lamarin don sun ji labari domin kaga labari yakan zo kamin mutane su zo aka je su gaya wa annabi idan kuma ba su gaya wa annabi ba ko da annabin yana gari akwai sauran sahabbai suna ganin zuwa wurin annabi su kai maganar tana da nauyi a kansu to samu manya to kuma wannan kaga ya nuna kenan shi shugaba ba dole bane a ce gaba da gaba za a yi da shi ya shi akwai wasa'id wato akwai tsanuka kenan wanda za a sa kamin shugaba din saboda kaga waɗannan an ce su gaya wa annabi ko su gaya ma alladhina tanbidunahu minhum wanda suka fi su hankali wanda suka san za su tace maganar da ya kamata su je su isar da ita wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi na nan in kuma annabi bayan da shi aka yi tafiya ko ta kama annabi yayi wani wuri a gaya wa shugabannin su sun kasan abin da ya kamata in kuma bayan kaurar annabi ne kila khilafa ne na sayyidina Abubakar zamanin sa ne ko zamanin sai na umaru ne ko zamanin sai na usmanu ne ko zamanin sai na ali ko dai zamanin wane ne to ashe tunda annabi ya kaura a zahiri to sai a gaya ma wanda yake shugaba din nan ko kuma wanda shugaba ya wakiltar to shi ya san irin magana da ya kamata ya tona ba duka ake faɗa ba kan kenan musulunci ko da mutane cewa musulunci bai da asiri bai da asiri ai ba gaskiya bane kowa ma shi na da asirin kansa kuma musulunci ya fi komai asiri dan yanzu kaga yanzu mutum ya duba kansa shi kansa ya san akwai abubuwan da nasa baya tonawa gaban jama'a to dama abin da ya kawo rikici yanzu komi na musulunci an fidda shi a fili an ce wai musulunci bai da asiri komi a fili kaga wannan ba gaskiya bane domin an ce komi a fili yake musulunci bai da asiri to ai kaga babu administration kenan to a musulunci ko yafi komi administration domin da yawa annabi ya taba aikin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu da ya aike shi sai ya biya wurin mahaifiyarsa dama shi anas ko da annabi ya hijira ya dawo madina yana dan karamin yaro uwarsa uban yaron ya rasu sunansa malik shine babansa sai ta dauko shi ta kawo wurin manzon Allah ci ya rasulullah mutanen garin mu sun yi alkawali sun ba da rayuwarsu da dukiyarsu da iyalinsu da matansu da gidajensu da gonakansu da rayuwarsu da duk abin da suka mallaka sun bayar da su gare ka ya rasulullah kuma za su baka kariya in dai suna numfasawa ba da ya sai ta baka to ni ya rasulullah ka gani mijina ya mutu dangi na duk sun kare ba ni da dangi da yawa ba ni da wani gata ni ya rasulullah ba ni da kowa yanzu in ban da dan yaron nan shine Anas don haka gashi nan na baka shi ya rasulullah na baka shi duk inda ka sai shi kenan zama hadimin kai dinga maka tun yana dan karamin yaro na ko dan shekara shida ne in ji malamai zuwa bakwai ke na yawan wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam hidima dan ko da annabi ya bar duniya yana shekara 16 zuwa 17 kaga yayi wajen shekara goma kenan ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima to ta rana sai annabi ya aike shi ya aike shi ka san abinka da yaro sai biya wurin mahaifiyarsa da biya wurin mahaifiyarsa sai ta ce mai kai ina ka tafi ka dade sai ya ce mata annabi aike ni ina aike ka zai ya ce ya ummi sirrun momi asiri ne ya ce to karka tona asirin manzo Allah to kaga kenan akwai asiri kenan dole akwai asiri sai na umaru ne lokacin da yassa hafsa ta yi zawarci sai gamu da sai na abubakar ya ce idan kana so zan baka yata aure wance hafsa sai kyale shi bace masa komi ba sai ya gamu da sai na usmanu da yaji an ja dogon lokaci bai ce masa komai bai gaya masa na usmanu ya ce yata na na hafsa an na hata ayyamat ba ta da miji ta ai gwagwarci mijinta ya mutu ne wurin yaƙi dai allahu alam da haka in shi ta zawajtuka iyaha in ka yadda zan auren ma da ita sai bai ce masa komai ba sai aka ɗibi dogon lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya neme ta aure ya neme ta aure sai sai na abubakar sai ya gamu da shi umar din sai ce ka gaya min magana wani lokaci na ga ka dan shiga damuwa dan dan lokacin ma in mun ɗaru din kana dan dan nuna dai kana dan jin damuwa sai ce gaskiya ne to abin da yasa dole ban ji daɗi ba na gaya maka yata ta yi zawarci na so in baka ita aure amma baka ko nuna min alamar e ko a'a ba yace gaskiyar magana abin da yasa ban ce maka komai ba ina santa amma lokacin da ka gaya mini din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya min ya min hira cewa yana so ya aure ta ce to kai gaya mini sai ce to asiri ne annabi ya ce in fada ba asiri ne to ka ake na akwai asiri a cikin addinin musulunci ba abin da bai da asiri la alimahu alladhina yastanbiduna minhum wal wala fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattabatum ash-shaytana illa qalila walaula ba don fadlullahi fadlar Allah ba wa rahmatuhu da rahmatsa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine fadla kuma shine rahama sallallahu alaihi wasallam arsalnaka illa rahmatan lil alamin walaula fadlullahi ba don fifita da Allah ya muku ba ya turo muku Muhammadu rasulullah annabin da ba taba irin sa ba mai hakuri mai dauriya jarumi wanda idan ai masa laifi baya ramawa maimakon ya fushi sai ya hakuri to don rahamar Allah da wannan fadala da ya ba ku dinnan wallahi ba dan ta ba lattabatum shaytana da duk kun biye wa shaydan kun zama duk mutanen shaydan domin wa kun shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk wanda ko biye mai shaytan zama abokinsa to wannan mutum kan bai da aboki lattabatum shaytana illa banda qalilan yan kadan daga cikin kunnan kaga anan shi shaytan bai so irin wannan magana don kaga abin da Allah ya ce illa qalilan sai yan kadan ashe du shegantaka shedan dulla ana shedan du shedana shedan a kodin da yake tabawa kodin da ba sa tabawa gare shi ai ka san shi mai gida Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da gare shi ya ishe ka aya ai shedan ya so ya taba shi amma ya kasa taba shi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo masallaci yana sallah sai shedan ya shigo wai du shedan da yake wai zai zo ya bata sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zo gaban sa sai manzo Allah ya kyale shi sai mutane suka ga annabi ya taso ba su ga mutum ba sai can zo ga wani mugun tsoho ya ga annabi ya kama shi ya daure ga gimshikin masallaci kamar haka ga tsoho mi yayi haka an daure shi a masallaci ba ne kuma tsohon da ba saba gani ba ba saba gani irin sa ba kamar mutum kama aljani hakan nan dai shikenan can kuma sai annabi ya dawo sai ya sake shi wanda suka gani sun gani sai da aka tambi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabi sai ce ai jiya shedan garin shedana wai yazo a masallaci wai ni ma ya taba ni sai na kama dan bayi na daure ai kun san da na daure abu a gimshikin masallaci mun ko gidan zalla shedan ne ce la ya rasulullah kakki faɗa mana mu zo mu yi taba shi dan karan kashi mu halaka shi annabi ce ai har na daure shi nayi tunani in bar shi sai gobe da safi dan an kare sallar asubahi hantsi yayi yara sun fara hitowa in jawo shi in daure ma dan baya in daura masa igiya a wuya in bayar su dinga yawo da shi cikin gari suna gwadin sa kamar yadda masu gwadin biri suke yawo da biri suna gwadin sa kowa ya gansa ya san shi al'ance shi sai ni tuna magana dan uwana annabi Sulaiman da yace Allah ya bashi mulki la yan bagi li ahadin min ba'di dan shi Suleiman shi ke daure aljannu ya daure shaytan ya daddaure su sai na ga to bari in dan yi masa tawadu bari in sake shi sai na sake shi nace amma kar ya dawo yace ai shi kenan sai koma dawowa ba shi shaytan kenan kaga in ba dan fadarar Allah ba da rahamar Allah da duk mutane sun bi wa shaytan ashe kaga mutanen din duka da aka ce ba duka ba kenan shi ma an dai wasu illa qalilan sai yan kadan to Allah ya zamu na cikin yan kadan din
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وهرد المؤمنين أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يا رسول الله أنجي دليل سوكر آية da aka yi batun uhudu din nan ran da annabi ya fito din nan wa izga dawta min ahlika tubul mu'mina maqadil qital din nan to an je annabi ya fito dama sai da ya ba sahabbai shawara ku bani shawara ku ji an ce miyagun suna bayan gari me shawaran ku wasu suka ce a fito suka ce a kar a fita to shawara dai ta rinjayar dai annabi ya fito shi ga annabi da ya sa kayan yaki to ba zai ɗebe ba sallallahu alaihi wasallam shi kan lalle sai ya fita to sai aka fito sallar asubahi sai fito da sulkensa garkuwa da takobinsa to duk wanda fito sallar asubahi ranar ya san ba dama ya san lalle sai an tafi yaki ne saboda haka wani ana sallama sallah bai ma tsaya jiran annabi ba da umarni ba kawai zai fito ya ce mai matansa sai an jiba na yi ban kwana da ku in Allah sa na dawo shi kenan mun dawo kenan ya ya lafiya to annabi ya sa kayan yaki lalle yaki za a tafi ba zama gari to haka aka yi an je yakin ududin nan kamar da aka faɗa a baya an yi maganar a baya an yakin udun dai an samu nasara a badini amma a zahiri kan mutane suna ganin ba a samu nasaran ba to sai ba an dawo sai annabi sai tunani ya bashi waɗancan kafiran su ko ashe suna can suna shirye-shiryen ba su yi da kai garin makka ba sun ɗan tafa zango sai suka dakata suka ce bari su dawo kawai ba abin da ya saura tunda da sun aza sun kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun aza sun kashe sai na Abubakar sun aza sai na Umar ma duyi sun mace saboda haka sai gashi sun yi sha'ila sun gane ashe suna nake ce me amfanin komawar su garin Makka a ce sun bar Muhammadu me amfanin rayuwar su bari su dawo su zo su in ma kone garin za su yi ma su kone kowace ce ai ta yi dai kawai to suna batun su zaburo su dawo shi ko annabi sai Allah ya sanar da shi sai annabi ya ce ah sai gaya ma sahabbansa ya ce ku fito mu tafi ku fito mu tafi amma duk wanda jiyan nan bai bi ni ba domin an yi fita annabi ya fita ranar juma'a ne ranar asabar aha gwabza yakin don badar hudun ran asabar aka yi shi su kuma sun yanke zango ne a ranar laraba suka sauka a ranar alhamis suna nan suna shan giya suna abin da suke yi ranar juma'a ne annabi ya fito to ranar nan kuma da fitowa sai aka kama yaƙi sallallahu alaihi wasallam zuwa yammaci aka kare asabar aka rufe wanda za a rufewa annabi ya juye su ko suka juya babbakun kafirai asabar din nan da dare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku bani wanda suka yadda da za su koma ba za mu kyale mutanen nan mu je mu bi su mana tunda shi Allah ya sanar da shi suna fitun su dawo gari su yi mamaya sai mutane suna munki munki to shine can gaba za a karanta muna in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun mun karanto irin karatun a baya amma yace duk wanda bai tafi ba jiya gaskiyar magana kar ya bi mu don kun san waɗansu sun tafi amma suka gudano irin su Abdullah bin Ubay din nan suka ɗibi wajen mutum 313 suka dawo sai aka ba annabi mutum kamar 80 da aka ba shi kamar 80 sai ya zafi guda 70 sai ce shi kenan ku fita mutafitin nan shi ne sanulki fi kulubin lalina kamar ru'uba ima a shiraku billahi sai Allah ya saba kafirai tsoro waɗancan kafiran sai wani mutum ya fita mutumin madina sai je same su a hanya me kuke yi anan ai da ne mu koma makka amma dai za mu dawo madina ne mu zo mu yi da kakkaɓe mutanen muhammadu ya ce kai wallahi ku yi ta kanku ai mutanen nan sun yi shiri da suka koma gari sauran samari wanda ba samu suka fito ba a bayan gari jiyan nan kai ai suna can sun fi son mutuwa da rayuwa sun yi da na sani suna ganin kunci musu mutunci wallahi ku koma ba za ku iya da su ba sun yi taron ga yadda ni ban taba ganin ma mutane irin su ban taba ganin gaya irin su ba ashe suna da makami ashe suna da kayan fada wallahi ku yi ta kanku to shine shi Abu Sufyan sai ya ce kai jama'a wannan magana aje ta ku tashi mu koma gida bai mai gida ba za mu wace ah to ku zauna ni kan na tafi to shine sai ya koma lokacin da annabi ya ce a bashi mutanen sai suka dinga munki munki in ji waɗansu malamai suka ce shine aka sauki wannan aya faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa hadidil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila ya rasulullah ba kaje su fito ba sun kifita ba suka ce a'a yakin tabuka ne dalilin sa ne aka sauki wannan aya law kana ardan qariban wa safaran qasidan lattabauka walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa suka ce saboda shine aka sauki wannan to kowanne dai aka duba magana da za ta yi tunda duk dai Madina ne aka yi wannan wannan ma yayi masu tafsirai sun faɗi wannan da yawa duka asbabun nuzuli ne ake dan samu ikhtilafat wurin malamai a lokacin in mun doki wannan magana to a lokacin sai Allah ya ce ya Rasulallah ba ka ce a baka mutane ba sun baka mutum saba'in da tamanin ka ɗebe goma kabar saba'in su kuma saba'in ɗin wai suna juyayun suna jin ciwo a jikinsu ne na gaya maka ka gaya musu in ta kunu ta alamuna fa inna ya alamuna kama ta alamun wa tarjuna min Allah ma la yarju in zugin miyaku suke ji su ma wancan mutanen wa suke zo su dawo su yi muku mamaya to su ma suna jin wannan wanda suka ji muku ciwo a jikunanku ku ma kun ji musu ciwo a jikunan sunna to balle ku da yake kuna fatan in mutuwan ma kuka yi aljanna za ku yi eh su ko in sun mutu ma wuta za su tafi me damuwar ku faqatil fi sabilillah ya rasulullah ka fita ka fita ka yaki kawai saboda Allah faqatil fi sabilillah amma la tukallafu illa nafsak ba a kallafa maka kowa ba sai kanka da haka waɗannan da suke minki-minki ana cewa su fito su fito suna minki-minki rabi da su ya rasulallah ka fita kawai wasu kuma suka ce ya tun lokacin da aka ce uzunan lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadirun to sai aka sauke wannan aya cewa annabi ya fita yaki koda shi kadai ne faqatil fi sabilillahi la tukallafu amma ba a kallafa maka kowa ba illa nafsak sai kanka da haka sai annabi ya fito ya ce ni ko la'akhrujanna walau wahadi ni ko koda kowa bai bi ni ba wallahi sai na fita yakin nan sallallahu alaihi wasallam to shi yasa fito da sulke saboda gajiya suna shawarwari ranar alhamis wasu ce a fito su ce kar a fita in mun dauki wancan sababin nuzulin ayar ko mun dauki wannan annabi na cewa ku tashi mu tayi ku tashi mu tayi suna nan nokewa ka gani mun ji ciwo a jikkuna gashi nan wannan da targade wannan da kareya kowa da abin da yake faɗa kowanne dai yayi da haka ya rasulullah ka fita la tukallafu illa nafsak wa ridil mu'minin amma ka kwadaitar da muminai su fita yakin nan kaji na gaya maka ma wala ta ku lanna liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tashkurun kar ku ce sun mutu su ba su mutu ba rayu ne ba ku sanin bane ya za kuke cewa hakan nan kuna ganin kamar matattu ne waridul mu'mini amma ka kwadaitar da muminai akan su fita yakin nan yasa annabi yayi ta fada yayi ta fada yana kwadaitar da su ku fita yaki ku fita yaki duk wanda ya mutu abinda azirwatu sanamil islam huwa aljihadu ya ta fada yana kwadaitar da mutane sallallahu alaihi wasallam kan jihadi amma kai na tilasta ma to Allah ya ce annabi kawai tilasta ma amma kuma idan annabi ya fita shi ko duk wanda yake garin an kallafa masa dole bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan manzon Allah ya bashi uzuri ko ya kawo uzurinsa ko kuma a'a shari'a ta bashi uzuri da kanta na bayi da lafiya ko rauni ko kuma wanda bai da hali na tafiya din nan la tukallafu illa nafsaka wa lil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru ba nisa nan gaba kadan ba da dadewa ba asallahu nan gaba kadan insha Allah Allah an yakuffa zai kame maka ba'sal ladina kafaru kaifin jaruntar yakin kafurai duk kaifin nan nasu Allah zai kame maka su ya rasulullah Allah yayi gaskiya don yan shekaru kaɗan zuwa shekara ko hudu ma zuwa biyar Allah ya ba annabi dama ya je garin makadin gaba ɗaya ya kwace ta zama karkashinsa ya ce la hijira ta ba da alfatihi walakin jihadun waniya ya ce shi ke nan daga yau makka ta zama ƙasar musulunci duka yanzu ƙasar laraba ta zama ƙasar musulunci annabi ba duniya ba duk jaziratul arab sai da ta koma karkashin mulkin musulunci gaba daya don haka Allah ko ya kame wa manzo Allah ba asal ladina kafaru kaifin jaruntar yakin kafirai karfin su kenan wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila wallahu shi Allah dama ashaddu shine mafi tsananin ko karfin ba'san rundunar yaki yafi kowa iya yaki Allah dan shi yake zai yaki da mutum ko da mutane ko da jama'a ko su wane ne ai kun fa kunni inma amruhu idza arada shay an yaqula kun fa yakun ba gani ba wanzu da suka saba masa ma da Allah ya so ba sai ya ce annabi ya fita yaki ba abin da yasa Allah ya ce annabi ya fita yaki da shi da jama'a ha akwai daitar da mutane su ta yakin nan don su samu shahada ne kawai ba dan shahada ba ya ba sai an ce mutane su fita ba tunda yana da karfin kame su din nan inna akhzahu alimun shadidun to in yaso ai nan ba sai ya kame su ai kaga wadansu jama'u da suka saba wa Allah sai Allah ya kaba su wa kullun akhadna bi zambi wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadhatu as-sayatu wa minhum man khasabna bihi al-ardha minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadribahum walakin kanu anfusahum kowanne da abinda Allah ya kama su wani ha kawai Allah zai ce malaika yi musu kuwa sai malaika ya ce kaka kike na zai yanke su mutu wasu aka turo musu iska irin su adawa rihan sarsaran dinnan Allah ya ce to fal tara da min baqiya ka gani wa adan wa samud wa ashabar rassi wa qurunan baina zalika kaseera wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan tabbarna tadbira to kaga ashaddu ba san shi Allah tabaaraka wa ta'ala kuma wa ashaddu tankilan shine mafi tsananin iya gwada bane yin azaba lokacin da ya tashi azaba wa azahullahu nakala al-akhirati wal ula wato nakal din nan na azaba ne na masiba masiba to Allah ya kowa iya tsananin gwada masiba in ya so sai ya daure ka babu igiya ba iyakar dun masu yaki su kama fursunonin yaki su daure ba don ba su daure ba su gudu amma Allah in ya ga dama sai ya daure ka ka ce baba tashi bai iya tashi yaya kafafu ba sa yi masa gashi dan babu igiya in ba Allah ba wa zai daure tan tan tan babu igiya kuma ba ya karawa gaba to ashaddu basa wa ashaddu tankilan mu dai Allah ya ba mu da walwala albarka annabi sallallahu alaihi wasallam na'am man yashfa' shafa'atan hasanatan yaqul lahu nasibun minha ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا man duk wanda ya shafa'a yayi agaji shafa'atan agaji hasanatan kyakkyawa ya kullahu nasibun minha yana da rabo na wannan agajin da na komi ne ne wa man duk wanda ya shafa'a yayi agaji shafa'atan agaji sai'atan mummuna ya kullahu kiflun minha shina da yanki na wannan agazar da yayi na zunubi tunda mugun abu ne to an ce yana daga cikin dalilin ayar akwai mata makazumiya duka dai malamai sai maganu da yawa akan sabab dalilin saukar wannan aya ko da yake ta aya in ta sauka ko sura akan wani musabbabi to takan yi tadawuli ne akan duk abin da ya kama da wannan din amma shi fadin sababin nuzulin yana da kyawu an ce dalilin saukarta wata mata mahzumiya ta yi sata ba mahzumiya ita mai aro ne to shi dai sata ne ne da aka yi to sai da aka yi sata sai hukunci ya tabbata dama wasariku wasarika to faqdahu aydiyahuma barawo namiji da barauniya mace to kowannen su sai a cire a gutsire hannunsu gutsurewa ake sai a cire faqda'u a gutsire aidiyahuma hannayen kowannen su namijin ko mace saboda haka wurin zata babu namiji ko mace wanda yi gutsire masa hannu ake yi in dai shari'a musulunci za a yi to sai shari'a ta tabbatar za a gutsire hannu sai sabai lansaru ce ita wanda ya aike cikin mutanen balansari ne mutanen madina ne sai aka ce a to wannan kam idan aka je aka gutsire mata hannu ai za a samu abin dariya don yan uwansu yahudawa ne za su yi dariya ta koma mai gudulalan hannu sai suka ce a to gashi talauci ya kai wannan mutum sata ko wannan matar sata in macen ce mahazumiya din in ita muka dauka to yanzu an dai an gutsira hannu ai ko an yi da lalacewa kenan sai a je a yi ta abin da za a yi tunda babu dama a yi buɗa balle abu ya samu tun da talauci ya kai haka kai da dai an samu wani munnan wanda zai je hirara shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi agaji manzon Allah ya sake ta sai biya abin nan shikenan sai aka ce ba wanda zai yi wannan in banda Usama to shi ma Usama magana za ta zo gaba don shi ma akwai abin da yin nan manzon Allah ya magana akai awi kadan maganar Usama din za ta shigo to shi Usama bin Zaid din sai ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ce mi ka zo yi ka zan basiru misrul gaibi qabla kiyani sallallahu alaihi wasallama mi ka zo yi ce ya rasulullah faɗi abin da ka zo yi to wallahi maganar dai wannan haraka ce da ake ciki mutane sun damu cewa matan nan ko wannan mutumin za a gutsire masa hannu aka ce to Allah in zo wurin ka in dan gaya maka akwai inda za a yaɗe mata dagi to an ce sai wannan aya ta sauka man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayi'atan yakul lahu kiflun minha in ji waɗansu masu tafsirai wanda ya agaji inda agaji kyakkyawa ne yana da rabo a ciki wanda ya mummunar agaji to yana da kiflun yanki min hagareta to wannan ai ba agajin kwarai bane domin Allah shi yace wasariqu wasariqatu faqdahu aydihum farahu namiji da mace duka a gutsura hannayensu to wannan ai kaga an saba ma shari'a kenan in ji waɗansu wasu ka ce a'a ana magana ne dukanin abinda mutum zai sa kansa a danne hukuncin Allah cikin wannan agajin da zai yi to wannan agajin da yi agajinsa bai yi ba amma da za a ga wani bawan Allah ko yana neman wani tallafi ko yana neman wani abu ko da wurin annabin ne kamar wancan mutumin da muka ba da labari mai so wajen watanni ya ga annabi ya kasa an tattare shi da an samu wanda ya masa hanya to ya shafa shafa'atan hasanatan kenan ya kullahu nasibun minha da kaga yayi agaji ko kuma wani shugaba ko wani mai gida ko in lokacin da sayyidina Abubakar yayi rantsuwa yace ba zai koma ce da Mustafa ba saboda abin da yayi din nan ya shiga cikin masu hadisin ifki yace ba zai yi ba to kamin maganar ta kai ga manzon Allah da an samu wanda ya ga ma shi sayyidina Abubakar kai hakuri mana Abubakar kai hakuri kai ma kare wa Allah laifi idan Allah ya rike arzikin da yake baka saboda kai masa laifi bai yahe maka ba ya kai ya kai hakuri mana to aka ce shi ayir ya sauka ne umuman akan musulmi duka duk wanda ya ga wani mai neman agaji wurin wani mai gida ko wani shugaba kaga shi baya iyawa sai kai ko ka zo ka agaje shi kace wani ayi ma wani hakuri abin da yazo ba sa wannan abu kuskure ne a yafe masa to shikenan ya kullahu nasibun minha kana da rabo akai ko kuma dai abin da ya shafi wannan agaji dai kyakkyawa ko da agajin abinci ne ko da agajin wani abu ne kaga wannan cikin wani hali ka zo ka agaza masa to ya kullahu nasibun minha ana baki rabo akai ko da ja makahu ne a hanya ka azashi yana batu ya saki hanya duk abin da ya shafi wannan ومن يشبع شبعا سيئة amma da ya kada kansa ga agajin banza karuwa ta bata hanya ta zuwa inda za ta bi wurin karuwanci sai ka nuna mata ai ga inda za a bi to shikenan kai shafa'atan sayi'atan ya kullu nasibu minha in ta je ta yi zina to a bata zunubin zina kai ma a baka zunubin zina me ya jawo ma hanya ka nuna to duk dai haka abubuwan suke tafiya wannan bai zama da zahi ya sata ba sai ka gwade hanya to Allah sai ya zo ya tambaya kuma ka san barayu ne ina hanyar gidan wani kace nan ake bi sai mutumin ya bi to ya je waro kayan mutane ya sato da kai da shi duka daya balle huwa ka huwa in ji malamai suka ce addalu wal fa'ilu huwa ka huwa wanda ya nuna da wanda ya aikata din duk an kama ko an gane kai ka nuna masa hanyar to shikenan an ta ka huwa kai ma kamar shi ne dan sun ba da labarin mutum ga mutum makahu baya gani amma ga shi dan garan karhi ga karhi gudan sabgegi amma ba idanu to sai ga gurgu shi ko yana so ya je ɗauko kayan sata ya san inda sata take ga idanu ga hannaye amma ba ƙafafu sai ya samu makaho sai ce kai na ka zauna a inuwa kana bara ce eh to ka san dole sai ai bara kai taso ga ga haraka ga inda za mu ɗauko kaya amma ni ban da ƙafa in za ka goya ni a wuyanka mu ta tare da kai ka kai ni kana tafiya ina ce ma gaba dai gaba dai tunda baka gani in mun kaurince ka tsaya sai in ɗauko sai mu dawo to aga ce idan aka yi haka gurgu makaho ya goya shi in ji masu fiƙihu sai suka tafi an kai makaho na kiran an kai ina kiran gaba dai an kai gaba dai an kai ce to nan ne to dakata sai ya dakata shi ko bai sauko ba sai sa hannu ya ɗauko ya ɗauko yana ɗaukowa aka jiyo makaho ya jiyo da shi kila kuɗi da wanda ake sawa aljihi a saka da ɓoye to ya an kama su to wai makaho ba zai ce wallahi ba na ɗauka ba wallahi ban sa hannun dauka ba an ce huwa ka huwa kamar shi ne duka ɗaya ne shi wannan a gutsire masa hannu wancan ma a gutsire masa hannu domin idan ba da makahon ba gurgu ba zai tafi ba shi ko makaho idan ba da mai ido ba ba zai tafi ba saboda haka kowanne sai a gutsire masa hannu to shi yasa man yashba shafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha wa man yashba shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha wa kana Allahu Allah dama kaziri dan adam haka yake wai masu tabi suka ce an ce kana to sai a ce wai lam yazal muttasifan bizalika haka masu tabi suke rubutawa lam yazal muttasifan bizalika kana wai ba kamar a ce ai wane ya zama shugaban kasa ka gane wane ya zama shugaban kasa wane ya zama gwamna to kenan kan da ya zama gwamna ashe daga baya zama gwamna kenan ashe da ya zama ba gwamna ba to haka in kana ta zama wurin Allah sai a ce lam yazal muttasiban bizalika da yanzu aka ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah zamo akan komai mai sanya masa lokaci ne komai Allah mai sanya masa wato muqitan din nan cikin wakatu ne muqitan mai mai sanya ma komai lokaci ne wai ba yanzu ne ya zama haka ba a'a lam yazal muttasiban bizalika bai gushe ba dama ko daga an ce ya zama ba irin zama wa shugaban kasa bane ko sarki ya zama shugaban kasa ya zama sarki kwana kwanan nan ko tumbara a shi da ma Allah ko kan ka fada wa yanzu kan da mu ce kana Allahu ala kulli shay'in muqitan dama haka yake wa in min shay illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadrin ma'lum saboda haka wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita komai Allah zo mai sa masa lokaci lokacin da kai shafa'a kyakkyawa mutumin ya sami hita to karka ga wai lokacin ka ne a dama Allah ba shi lokacin hita ne wannan lokaci lokacin da kuma ka je kai jama'a mummuna aka daure shi kai ya je ya aji cewa wai laifinsa ne wancan mutumin da ya wannan a'a dama dai haka Allah ya shirya wannan lokacin ne kuma lokacin ya riga ya tabbata shi yasa ya zama haka din
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا وإذا هيتم بتحية فهيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا ينزو kamar magana ta ƙari tunda an yi magana shafa'a an ƙari kaga batun hulɗa ta shigo kenan to yanzu za a yi maganar hulɗa ta zamantakewa tsakanin musulmi da musulmi dama surar kawai hukunce-hukunce da ke bayarwa an yi maganar aure amma fara maganar halitta gaba ɗaya shi ya halicce mu min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaan an riga an gaya muna haka kuma ya ba mu tsore ce wattaqullahi allazi tasaaluna bihi wal arham yace mun inna kana alaikum raqiba magana ta kare aka ci gaba aka zo maganar ciniki da cinikayya da aure da yanda aure ke tabbata da mutuwa aka dan gutsura abu kadan na idda aka zo aka yi maganar gado aka faɗi gadon kowa yusi kuma lahu fi auladikum li zakari misal hazul unsayin aka yi wannan magana a haƙari aka zo aka yi maganar su ma'auratan in sun samu jayayya da inja inja duk da maganar auren ba ta ƙari ba dan nan gaba zaka ji Allah ce wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi za dan dawo da maganar nan gaba kadan to zu tunda an yi maganar shafa'a kaga hulɗa za ta shigo yanzu kuma za a yi maganar hulɗar gwamnati da mutane sannan hulɗar nauyin da Allah aza wa gwamnati ba mutane ya azama ba domin maganar kisa ta shigo nan gaba kaɗan to kowa ma zai ja baki ya shiru ba da mu Allah yake ba yana magana da duk wanda Allah ya ba mulki ne da shi ake domin abu in ya kai sai an taba jini ya kai kisa wannan ba wani wanda yake da damar da wannan sai hukuma ita Allah ya azawa yanzu za a yi maganar hulɗar zamantakewar juna da juna domin a zauna lafiya wai za ku yi tumbi ta hiyatin fayu bi a sana min ha'aurar duha wai za duk lokacin da ku yi tum aka gaida ku wai za ku yi tumbi ta hiyatin da gaisuwa to fayu bi a sana min ha ku da aka gaida to ku yi gaisuwan nan da mafi kyawun wadda aka yi muku din nan au ko kuma rudduha ku mai da irin wacce aka yi muku asalin tahiyya kamin musulunci gaisuwa ne kawai abinda ya sa kawo tahiyya din nan ba yi batun salam ba da yake batun salam din zai zo nan gaba wai ku ilaikumus salama wai kufu aydiyahum din nan zai zo nan gaba kadan shi hukuncin sa shi ko daban amma duka ba suna haɗe ne to abinda ya sa aka kawo tahiyya nan domin shi alkurani da larabci yake magana kuma larabawan ne a lokacin saboda yalwar qur'anin nan da yalwar musuluncin da kuma yalwar larabcin shi yasa Allah ya zabi larabcin ya zamo shine littafi wanda za a yi magana da shi a littafin da yafi kowane littafi daraja kuma ga hannun manzon da yafi kowane manzo daraja kuma a aiko wa mutane suka fi kowane mutane daraja kuma a saukar da shi da garin da yafi kowane gari daraja shine makka kenan to al'adan su dama idan sun gamu da mutum abin da ya ce mai hayyaka Allah hayyaka Allah wai kawai su ne maka addu'a Allah shi ma rayuwa mai albarka shi mana hayyaka Allah Allah ne shi rayar da kai rayuwa mai albarka shine hayyaka Allah hayyaka Allah haka suke to sai ga musulunci ya zo da musulunci ya zo maimakon hayyaka Allah sai a fara da assalamu alaikum to an ce assalamu alaikum din nan daga baya duk abin da zai biyo baya shi ma sai ya biyo duda wasu malamai sun ce babu komai maka ce hayyaka Allah sannan ka ce mai assalamu alaikum amma wasu sun ƙi maganar saboda kula da man bada'akum bil kalami qabla salami falati duk wanda ya fara muku magana gabanin sallama kar ku yadda ku karba masa saboda kula da wannan hadisi sai aka gabatar da assalamu alaikum din bisa ga hayyaka Allah maimakon a ce hayyaka Allah sai a ce assalamu alaikum daga baya wani magana ya biyo daga baya din su shine gaisuwan sunnan to sai aka yi ishtiƙaƙin ta akan gaisuwar saboda haka yanzu a musulunci abinda yake gaisuwa ga musulunci assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum duka ɗai ne assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum duk da a wurin sallah salamun alaikum ba zai isa ba wurin sallah lokacin da ka sallama musamman wannan sallamar ta fari mu malikawa in baka ce assalamu alaikum ba to sallar ka ba ta yi ba amma dai sun bayar da dama sauran sallama kace salamun alaikum salamun alaikum gefen dama da gefen hagu amma ta kare sallah sun ce dole zama mu'arrafa da alif da lam wannan kuma ya kamata mutane su kiyaye dole sallama ka ta kare sallah ta farkon ka dole ka samu ta alif da lam kace assalamu alaikum kuma kai idigamin alif din nan a cikin sinu shi ne kace ma idigamul alif fi sin sai ka fita batun wannan lamun din ne zama sakini ka yarda shi kawai sai ka ce assalamu alaikum na daya shine na kare sallah to amma a wurin sallama ka gamu da mutum sai ka ce mai assalamu alaikum ko salamun alaikum amma babu salamu alaikum salamu alaikum shine babu a cikin larabci a ka'idar gaisuwa ba ne salamu alaikum babu wannan sai dai assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum wannan shine gaisuwa ta musulunci to idan aka yi maka assalamu alaikum ko aka ce maka salamun alaikum za ku yi tumbi tahiyyatin tunda shine gaisuwa ta musulunci to fa hayyu bi ahsana minha kuma yadda wanda tafi wannan kyawu ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu in ji manzon Allah yace amma sallaman nan ta kan kare bakin wa barakatuhu babu ziyada akai amma kuma kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullah ko na farko assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu don wani sahabi ya zo da ya zo ya sallama ya ce assalamu alaikum annabi ya ce ashar goma wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah maza Allah ya ce ashirin wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu annabi ya ce talatin a je ka ce assalamu alaikum ka tsaya nan lada goma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah saboda wa rahmatullah da ya kara lada ashirin wannan wa barakatuhu lada talatin kaga tun da na akwai bambanci domin mutane asalin su ma hum darajatun inda Allah da a gaishe ku da gaisuwa Allah ce ku mai da gaisuwa irin wadda aka yi muku din nan assalamu alaikum yi tumi da yitin fayu bi ahsana min hadai sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu to shine ahsana minha aw ko ko ruduwa kuma yadda ita bakin wanda aka yi muku dinnan ya ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum kaga kayi masa bakin abin da yi maka dinnan inna allaha kana ala kulli shay'in hasiban allah dai mai hukunci ne akan komai da komai ita sallama dinnan sunna ce wajiba ga mutum ko sunna mustahabbiya in ka haɗu da mutane ka ce musu assalamu alaikum amma mai da sallaman nan wajibi ne yanzu da mutum zai zo ne ya ce assalamu alaikum to dole mu ne ko da mutum da ne tak ya ce masa wa alaikum assalam ko da bakin nan ne da za mu zo zo ne ya ce assalamu alaikum kowa ya kyale shi duka mu yi musharaka a cikin sabon Allah da haka mutane sai su kiyaye sallaman nan fara ta mustahabbi ne amma maidawa to wajibi ne dole a maida sallama sannan akwai wanda ake wa sallama akwai wanda ba a yi masa sallama kafiri ba a yi masa sallama saboda ba ya tare da musulmi domin aminci ne ake fada a kai saboda ba za a ce masa assalamu alaikum ba haka akwai waɗanda su ko an ɗebe su ba a yi musu sallama saboda ka ba irin saboda sabansu mai zina ba a yi masa sallama ko harkar wasa ko yara kai suke suna kallon gyama-gyaman nan na waya karka yi musu sallama don aikin manza ne suke yi ba a yi musu sallama haka wannan abin da ya shafi wannan ko mutum yana shan giya ko suna lido ko suna caca ba ka musu sallama sannan mai cin abinci ba ya musu sallama shi ko ba wai don kyama ba i'i shi abin da yake na kwarai ne amma watakila abincin ba ya sassa a to gaskiya ne mana kila abincin ba ya sassa to ne mai sallama yana ribin ce maka bismillah to ba dole bane sai ya baka saboda haka yana cin abinci yana da wani aiki da ke mai girma shi ne cin abinci da haka ba za ka yi masa sallama ba sai dai ka kyale shi ka zauna ka ga baka ko ga dama balle ce maka bismillah wannan kam yana so ma shi ga wani assalamu alaikum bismillah mana zo mana zo mana to wannan haka mai gidan kuɗi ba yi masa sallama yana gidan kuɗi ba yi masa sallama sai ka bari ya ƙara gidan kuɗin sa don kila bai son ka gane ce ai kuɗi al'aura ne to sai a kyale shi ba yi masa sallama to abin da ya shafi irin wannan haka mai biyan bukata kamar mai kashi ko fitsari baya masa sallama don shi an hana shi magana lokaci to in kai masa sallama wajibi ne ya magana dole ya maida kaga wannan shi ma an hana an hana mata masu kurciya su yi ma maza sallama haramun ne yarinya mai kurciya ta game da maza assalamu alaikum haramun ne kace wa alaikum assalam kai ma haramun ne ba dama ku yi magana tsakaninku amma ba laifi ga tsofaffi su tsofi sun tsufa ba laifi kai musu sallama tsofaffin mata ko kuma su su muku sallama ko sannunku na hutawa to wannan haka suke tafiya sannan duka dai haka tsarin yake tafiya ba wai kowa bane ake wa sallama din duk da an game amma an ɗebe waɗansu balle har a ce wannan yarinya ba ta yin mutane magana miye ruwanka da ita sai dai in zu muharramar ka ce wannan kam amma babu sallama ga waɗannan mutane haka mai sallah ba a yi masa sallama shi ko saboda matsayin abin da yake a kansa kuma ba zai mai da sallama wasu malamai ce idan mai da sallama to sallar tashi ta riga ta baci to haka abubuwan suke tafiya duka dai an faɗe su to shi dai abin da shari'a ta azadin nan to shine za a bi mutane su iya kansu da gamuwa da yan mata ku ne musu sallama haramun ne haramun ne ko da ta waya ce ko ta waya ce haramun ne ko ta waya ce kace kai muri kai comment comment din da kai na azaba ne kai wa kanka ba ruwanka da ita ba zumunta tsakaninka da ita babu wannan haramun ne mutane su iya kansu ko kuma shi kenan ka ja hoton wance da wanne ka hada ko ita ta yi abin nan a ce bari a mai da raflayi kaza kaza ba ruwanka da ita haramun ne ko yar wace ce ba ruwanka da ita haramun ne wannan abubuwa duka su kawo da masibobi a ƙasa ga sunan ana ta yi musamman ta wayoyi ko da cikin wasiƙa mutum ya ce maka assalamu alaikum dole ka bai suwa masa wa alaikum assalam ko ta wasiƙa ne ka bai da masa wanda yake tafiya shi zai gaida na zaune wanda ya shigo shi zai gaida wanda ya iske haka abin suke tafiya yanzu misali kana tafiya ka dawo daga gona ka aske mutane zaune karga ce kullun na wuce wurin nan da kaya na aka ba wuce min komai a'a kai za ka yi musu sallama don kai ka iske zo ba san abin da ka zo da shi ba daga daji ka ɗauka ka itacen ka suka sani ko za ka watsa musu su ne a kai abu sani ba saboda haka dama ma'anar sallama su samu aminci ne suna zama suna shan inuwa ka dawo daga aiki assalamu alaikum ba wucewa za ka yi dunwa dunwa ba ka ce kullum na wuce ba su ce min komai kai haka za mu kai musallama haka karami shi zai gaida babba haka wani suke tafiya babba shi ko wajibinsa sai ya karba to wai za ku yi tafi tahiyyatu fa'iyu bi asal minha aw rudduha di ko kuma kamar yar bakin wanda aka yi maka a gurguje inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah ya zamo mai hukunci ne akan komai wanda ya tsallaka iyaka Allah ya gani ya sani zai hukunta shi wanda je sallama ga inda ba a yi Allah ya gani wanda ya bakir mutane sallama ko da ta waya Allah ya gani ita kuma ta yi mazan mutane sallama Allah ya gani hasiban ne mai hukunci ne kuma zai hukunci a kai ko malamin su ne ba za su malami ai karantarwar ma abinda Allah ya ce wazkurna ma yutula fi buyutikunna min ayati lal hikima yana tambaya wai ko malamin su ne ko malamin su ne wannan duka uwa ne da Allah ya kawo muna ba wanda yake mace ta je wurin wani ta yi karatu sai dole dole in ta kama kuma in ta kama dole ta zo kawai ta zauna aji hira da malami babu ta balle shi malami ce ba su da ladabi in ya zo ba sa ta yi zuwa jigilar mashi a zo ka yi musu karatu tun da lalura ce ka koma amma ta wasu malam assalamu alaikum to wannan ba da kyau Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye amma akwai lalura da take girmawa likitoci ne babu maza masu yi wannan hatsireci ma wannan karatun zai zo insha Allah duk cikin wannan sura za mu ji to alhamdulillah to mire ne a mai tambaya yace ina tambaya game da mace wadda ke jinin haila ko jinin biki na'am wadda ta sa an kai mata allura saboda jinin ya tsaya lokacin tsayawa ta bai ba ba da jinin ya tsaya ba to game da azumin ta ne ko ko game da mi to kila saboda kada ta sha azumi da yawa ta sa aka yi mata allura jinin ya to tsaya hukuncin ta wadda ba ta da jini hukuncin ta Allah bai so ba jinin ba zai tsaya ba na'am hukuncin ta hukuncin wadda ba ta da jini kawai shine hukuncin ta in jini ya zo hukuncin mai jini in jini bai zo ba hukuncin ba jini an sha a sha magani kuma jini yake tsayawa ko na'am to wannan shine na'am sai mai tambaya ta biyu yace hadisin da yace idan mutum yana azumi ya manta ya ci abinci to Allah ne ya ciyar da shi kawai ya wuce da azumin sa wai azumin na nafila ake nufi koko har da na Eh, fare to mu mazhabanmu na malikiya azumin nafila ake nufi amma sauran mazhabi sun tafi da kowanne irin azumi ko na ramadana Na'am.
haka in kai ba maliki ne in ramadana ne sai karama daya kuma yace malikiya tana hannu wannan ne saboda saddul lizriya Na'am.
dan ita kullum malikiya tana kula da shedanu a kange su kar abu domin in nan zuwa kilomita ɗaya ne haramun ba a zuwa sai malikiya ta ƙara kilomita biyu don duk shaidan da kare ba haka yi can na'am wahala kai cikin haramun duk hisa take yin haka yanzu ko wasu musu gane ba sai su yi tauman gannu haka babu kyawu ai kaza kaza kaza kaza yanzu kilomita biyu an ce shine haramu alhali kilomita ɗaya ne shi malikawa sun san kilomita ɗayan ne amma gudun in an ce don ɗan adam iya so kilomita ɗaya ne sai ya kai bakin iyaka na'am amma in ta dace kilomita biyu to ko da ɗaya ɗin ya kai sai a kyale shi cikin fusa cikin walwala ba da cikin haramun ɗin yake ba saboda ba ta so a kai ga haramun to shi yasa ita malikiya sai ta kan aji cewa wannan azumi hadisin akwai shi kuma bai da illa sai yin hadisi ne amma malikawa sun ɗauke shi ne kan azumin nafila fa innahu rizqun saqahu Allahu ilayhi arziki ne wanda Allah ya bashi ya dan ji saukin yunwar azumi to aka dauka kan azumin nafila malika amma sauran mazhabu sun ce ko na farilla in dai ba da ganganci ba to yi ko malikiya tana ganin waɗannan yaran za su zo gaba in azumin mazara ya kama to wani na iya zuwa ya ci abinci ya ce wai wallahi na mance saboda ganganci to saboda haka sai ta daɗa kofa shi yasa inda ma karanto baya inda ma harama alaikum wal maita tawaddama wala mal inziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa nadu ghaira bagi wala adi fala yatma alai inna allaha ghafurur rahim na ga mun karanta wannan ko a cikin bakara ne ko to amma kaji an ce in mutun dabba wadda ta fadi ko in dai ba a yanka ba ta kai ko ba a yanka ba za ta yi rayu ba ba za a ci ba amma sai a ci in dai an yanka amma malikiya sai take kar a ci kuma nashin qur'ani ya zo da cewa kar a ci ba komai sai malikiya take kar a ci ka san kula take yi tana kula da domin duk abinda abin yankan ya kai ko ba a yanka ba ba zai rai ba wato an fazat maqatalahu ko ko an faza maqatiluhu wato ko an faza maqatilahu an zartar da ya zartar da makasarsa ko ba a yanka ba to ba zai rai ba shari'a qur'ani an ce a ci amma malikiya sai ta yi tawili ta ce kar a ci kuma suna da gaskiya saboda dalilinsu idan aka ce a ci wani na bari sai ta mutu din ya yanka ya ce ai tana motsi ya yanka to saboda haka aka dade kofar ko da da rai dai aka yanka ba za a ci ba to kuma kaga yanzu ma ana shakkar ana haka don ni na taba ganin wani katon sa ya mutu na wani mutum sai ce a kai shi daji ya bayar da galam din fetur yace a kunna wuta a babbake a kore nace me yasa sai ce wannan mutane yace wallahi za zai shi hide shi kama da shi gari su saida ka gani kaga malikiyar ta yake kenan ina fata an fahimta saboda yana mushe yanzu ya mutu sai yace a je a kona shi dan gudun wai idan ba kona ba za su yi fawan su kawo gari a ci a ci mushe kaga idan an yadda da cewa in dai makasarsa ta zartu ko an yanka ba a ci an tabbatar da haka shari'a kaga wancan ko ba kona ba kenan ba mai zuwa amma in an ka yadda da haka wani zai je shi yanka shi an ce har gishiri suke zuba a waya wai jini ya fito sai a ce ai bai mutu ba aka yanka ko ba an ce suna haka ba haka naji yeza ita ma maliki Allah ya saka masa da alheri su yi kokari ba ba su da marina addinin musulunci don haka kullum a nema musu mafita ba wai a ce su yi kuskure su yi kuskure ba kai ba kai suka ce su yi kuskure ba wallahi ina gaya maka gaskiya na na'am alhamdulillah to Allah ke yayi Allah ke mana imani mana mutunci abinda muke so duka na alheri Allah ya ba mu shi abinda muke neman kariya Allah ke yayi muka sama Najeriya Allah ya ba mu tuyin asiri da nasuwa da kwanciyar hankali da daukaka tashi hankali Allah ya dauke mu da shi mariyayen mu Allah ya yi musu rahama maza da mata kowa da kowa musulmi Allah ya mana gafara Allah ya sa mu yi karshen kwarai marasa lafiya masu jinya gida da asibiti duka muna roƙon Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya masu mulkin kasan mu kowa da mai wani sarauta da wani mai mulki ko mai wani ma'aikata kowane ne da Allah shi masa jagoranci da ba shi tawaba shi riko da hannayensa akan matsayin da yake akai kuma Allah ya muna haka gaba ɗaya mu Allah ya samu yi ƙarshen ba آمين فاتحة لصلاة الفاتح الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق آمين الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين